Jehovah ne kaɗai Allah na gaskiya da mamallakin sama da ƙasa. Aljanu da wasu ‘yan Adam sun mai da kansu alloli, wasu mutane sun yi imani da allolin da ba su wanzu ba, waɗanda suka dogara ga allolin ƙarya za su ji kunya. Allolin ƙarya ba za su iya kare bayansu ba, balle su albarkace su. Zabura ta casa'in da shida aya biyar ta ce, Allolin dukan al'umai gumaka ne kawai, amma Jehoba, Allah na gaskiya yana kula da bayinsa kuma ba zai taɓa yasar da su ba. A zamanin da, wasu bayin Jehoba sun ruɗi kansu, suna ganin za su iya bauta wa allolin ƙarya kuma Jehoba ya ci gaba da amincewa da su. Alal misali, a zamanin Iliya. Sarki Ahab ya auri Jezebel kuma ya soma bautawa Ba'al. Isra'ilawa da yawa sun bi Sarki Ahab, suka yi kamar suna bautawa Jehoba, alhali kuma Ba'al Allahn ƙarya ne suke bautawa. Wasan kwaikwayon da za mu saurara yanzu game da abin da ya faru ne a zamanin annabi Iliya, shekaru dubu ɗaya kafin zamanin Kiristi. za mu ga yadda Jehoba ya nuna cewa shi ne kaɗai Allah na gaskiya, za mu kuma ga yadda za mu guji dogara ga allolin ƙarya a yau. Yayin da muke bincika abin da ya faru a zamanin Iliya, ku saurara don ku sami amsoshin tambayoyin nan. Ɗaya, me yasa wauta ce mu bauta wani abu ko wani mutum banda Jehoba? Biyu, menene zai iya hana mu mu bauta wa Jehoba da zuciya ɗaya? Uku, a wace hanya ce Jehoba yake taimakawa kowannenmu ya san shi? Yayin da kuke sauraro, ku ɗauka kamar kuna ganin mutanen da ke cikin wasan kwaikwayon mutane kamar su Ahab, manafiki da kuma wawan sarki, da Jezebel, muguwar sarauniya mai son mulki, da kuma Iliya. annabi mai tawali'u da kuma aminci. Ku yi tunanin yadda ƙasar Isra'ila take, yadda kwaranta da tuddanta suka bushe kaf saboda fari. Yayin da kuke sauraron waɗannan muryoyin da kuma sauti, ku tuna cewa ko da yake an furta waɗannan kalaman dubban shekaru da suka shige, waɗanda suka furta su mutane ne kamar mu. Da farko, ku buɗe littafin sarakuna ta ɗaya, Sura goma sha shida ayoyi na ishirin da tara zuwa talatin da uku. Labarin ya soma ne da bayani akan Ahab, mugun sarki. Mu ji kamar yanzu ne abubuwan suke faruwa. Yayin da muke sauraron wasan kwaikwayon nan mai jigo, Jehoba ne kaɗai Allah na gaskiya.
A cikin shekara ta talatin da takwas ta Asa sarkin Yahuda, Ahab ɗan Umri ya soma mulki bisa Isra'ila. Ahab kwa ɗan Umri ya yi mulkin Isra'ila cikin Samariya shekara ashirin da biyu. Ahab ɗan Umri kuwa ya yi mugunta a gaban Ubangiji fiye da dukkan waɗanda suka riga shi. Ya zama fa abu mai sauki ne a gare shi ya bi zunuban Jeroboam ɗan Nebat, har ma ya auri Jezebel ɗiyar Ethbal, sarkin Zidoniyawa, ya tafi kwa ya bautawa Ba'al. ya yi masa sujada ya kuwa gina wa ba'al bagari a cikin gidan ba'al wanda ya gina cikin samariya ahab ya kuma yi gunkin ashira ahab ya yi abin da ya sa ubangiji allah na isra'ila ya yi fushi fiye da yadda dukkan sarakunan isra'ila da suka riga shi suka yi
Shin, ka sami amsoshin tambayoyi uku da aka yi ɗazu? Na farko, me yasa wauta ce mu bauta wa wani abu ko mutum banda Jehoba? Dukan sarakunan da suka yi sarauta kafin Ahab sun ɓata wa Jehoba rai kuma sun sami mummunan sakamako. Maimakon Ahab ya koyi darasi, ya yi abin da ya sa Ubangiji Allah na Isra'ila fushi fiye da yadda dukan sarakunan Isra'ila da suka riga shi suka yi. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha shida aya talatin da uku Ahab ya yi wauta ta tunanin cewa zai iya bauta wa Jehoba da kuma Ba'al. Kamar yadda yake a Korintiyawa ta ɗaya, Sura goma aya ishirin da ɗaya. Ba ku da iko ku sha daga ƙoƙon Ubangiji duk da na aljanu ba, ba ku da iko ku ci daga teburin Ubangiji da na aljanu. Ahab ya yi asarar abotarsa da Jehoba don zanubinsa, kuma babu abin da ya fi hakan tsanani. Tambaya ta biyun ita ce, Menene zai iya hana mu bauta wa Jehoba da zuciya ɗaya? A yau, da ƙyar mutumin da ya keɓe kansa ga Jehoba ya bauta wa gumaka da gangan. Amma zai yiwu mutum ya daina bauta wa Jehoba da zuciya ɗaya idan bai mai da hankali ba. Jezebel, arniyar matar Ahab, ta sa ya shagala sosai da bautar gumaka. Wajibi ne mu ƙi barin mutanen da ba sa bauta wa Allah na gaskiya su rinjaye mu, idan muna so mu bauta wa Jehoba da zuciya ɗaya. Tambaya ta uku ita ce, A wace hanya ce Jehoba yake taimakawa kowannenmu ya san shi? A sarakuna ta ɗaya, Sura goma sha shida aya talatin an ambata gaba ko idanun Jehoba. Akasin allolin ƙarya, Jehoba yana ganin dukkan ayyukanmu. Sarakuna ta ɗaya, Sura goma sha shida, aya talatin da uku ta ce, Ayyukan Ahab sun ɓata wa Jehoba rai. Jehoba ya wanzu da gaske, kuma yana tuna mana cewa ya damu da halittunsa da ke duniya. Ayyukanmu za su iya sashi fushi ko farin ciki. kuma sanin cewa Jehoba yana ganin amincinmu da kuma ayyukan da muke yi domin muna ƙaunarsa yana karfafa mu. An ɗauko sashi na gaba na wannan wasan kwaikwayon ne daga littafin sarakuna ta ɗaya, Sura goma sha bakwai, ayoyi ɗaya zuwa bakwai. A nan ne littafi mai tsarki ya fara gabatar da wani amintaccen annabin Jehoba mai suna Iliya.
sai Iliya Batishbi wanda yake zaune cikin Gilead ya ce wa Ahab, Na rantse da ran Ubangiji, Allah na Isra'ila wanda nake tsaye a gabansa, ba za a yi raɓa korowa ba cikin waɗannan shekarun sai da cewa ta.
Maganar Ubangiji kuma ta zo wurinsa cewa, Tashi daga nan, ka nufa wajen gabas, ka ɓoya wajen rafin Charot, wanda ke gabashin Uddun, za ka sha ruwan rafin na kuwa umarciyan kaki su ciyar da kai a can.
Ya tafi bisa ga cewar Ubangiji ya kuwa aikata hakan, ya zauna a bakin rafin Sharif wanda ke gabashin Urdun. Hankaki kuwa suka rika kawo masa gurasa da nama da safe, gurasa da nama kuwa da yamma, yana kuma shan ruwa daga rafin. Ya zama kuwa da aka jima kaɗan rafin ya bushe, domin ba a yi ruwan sama a ƙasar ba.
Shin, ka sake lura da yadda sarakuna ta ɗaya Sura goma sha bakwai ayoyi ɗaya zuwa bakwai suka amsa tambayoyi ukun da aka yi ɗazu? Ka tuna da tambaya ta ɗaya? Me yasa wauta ce mu bauta wa wani abu ko wani mutum banda Jehoba? Saboda rardar Ahab, Jehoba ya sa aka yi fari har tsawon shekara uku da rabi a ƙasar, in ji Luka Sura hudu aya ashirin da biyar. Ba'al, Allahn ruwa da ni'ima na ƙasar Ka'ana, ya kasa ceton bayinsa daga wannan bala'in, domin Ba'al Allah na ƙarya ne. Na biyu, mai ne zai iya hana mu bautawa Jehoba da zuciya ɗaya? Sha'awoyi da kayan mallaka da aiki da neman ƙarin ilimi da fasaha da nishaɗi da abin ci ko abin sha. za su iya zama mana alloli da sannu-sannu. Idan muka dogara ga abubuwan mallaka, za mu jawo wa kanmu matsaloli kuma mu ɓata dangantakarmu da Jehoba. Shi yasa yake da muhimmanci mu bi gargaɗin Yesu a cikin Luka Sura 21 ayoyi 34 zuwa 36. Luka Sura 21 daga aya ta 34 Yesu ya ce, Amma ku yi hankali da kanku, kada ya zama zukatanku su yi nauyi da zarin ci da maye da shagugula na wannan rai. har ranar nan ta hume ku ba labari kamar tarko, gama hakan nan za ta humi dukkan mazaunan fuskar duniya duk, amma a kowane loto sai ku yi tsaro, kuna yin roƙo ku samu iko da za ku tsere wa dukkan waɗannan al'amuran da za su faru, ku tsaya kuma a gaban ɗan mutum. Na uku, a wace hanya ce Jehova yake taimakawa kowannenmu ya san shi? Jehoba yana da iko bisa ruwa da iska da makamantansu, kuma ya nuna hakan ta yadda ya sa aka yi fari a ƙasar Isra'ila. Ya kuma nuna cewa yana da iko bisa halittunsa a duniya, kamar su hankakin da ya sa suka ciyar da Iliya. Allolin ƙarya da mutanen suke bautawa ba su da irin wannan ikon. A yau, Jehova yana nuna ikonsa ta wajen tabbata cewa makabtansa ba su kawar da bauta ta gaskiya ba. Ta hakan, yana cika alkawarinsa da ke cikin littafin Ishaya Sura 54 aya 17. Ishaya Sura 54 aya 17 ta ce, Babu alatun da aka halitta domin cutarki da za yi albarka. Iyakar harshe kuma da za shi tashi gaba da ke, a shari'a za ki kayar da shi. Gadon bayan Ubangiji kenan, adalcinsu wanda shike daga wurina, in ji Ubangiji. Hakika, Jehova yana kuma taimakawa kowannen ya jimre da matsaloli na wannan duniyar. An ɗauko sashi na gaba na wannan wasan kwakwayon ne daga littafin sarakuna ta ɗaya Sura goma sha takwas ayoyi goma sha bakwai zuwa arba'in da shida. An soma wannan labarin ne a lokacin da aka yi shekaru uku da rabi ana fari a ƙasar. Jehova ne ya sa farin ya auku. Duk horon da Allah yake musu, Ahab da Isra'ilawa da yawa sun ci gaba da bautawa Ba'al, Allah na ƙarya, yayin da suke yi kamar Jehova, Allah na gaskiya suke bautawa. Ahab ya daɗe yana neman Iliya domin yana ganin kamar shi ne ya jawo musu farin. Bari mu saurara, mu ji abin da ya faru sa'ad da Ahab ya haɗu da Iliya.
Sa'ad da Ahab ya hangi Iliya, ya ce masa,
Kai ne mai wahala da Isra'ila?
sai ya amsa, Ba ni na wahalar da Isra'ila ba, amma kai ne da gidan ubanka, da shike kun rabu da dokokin Ubangiji, ka ko bi Ba'al. Yanzu fa sai ka aika, ka tattaro mini dukan Isra'ila zuwa dutsen Kamel, da anabawan Ba'al guda ɗari hudu da hamsin, da anabawan Ashira guda ɗari hudu waɗanda ke ci a teburin Jezebel.
Ahab kuwa ya aika a kirawo dukkan ’ya'yan Isra'ila, ya kuma tattara annabawan zuwa dusan Kamel. Iliya ya kusanto dukkan mutane ya ce,
har yaushe za ku daina yawo da hankalinku, idan Jehova shi ne Allah ku bi shi, amma idan Baal ne sai ku bi shi.
Jama'a ba su mayar masa da magana ko ɗaya ba. Sa'an nan Iliya ya ce wa jama'ar, Ni kaɗai ne annabi na Ubangiji da ya rage, amma annabawan Baal ɗari hudu ne da hamsin, su ba mu bijimi guda biyu, su su zaɓi bijimi ɗaya domin kansu, su yanyanka, su shimfiɗa bisa itacen, kada su sa wuta a ƙarƙashi, ni kuma in shirya ɗayan bijimin, in shimfiɗa bisa itacen, amma ba zan sa wuta a ƙarƙashin ba. ku ku yi kira bisa sunan Allahnku, ni ma in kira sunan Ubangiji, Allahn da ya amsa da wuta shi za shi zama Allah na gaskiya.
Dukkan jama'a suka amsa.
maganarka ta yi kyau
Iliya ya ce wa annabawan Ba'al,
Ku zaɓi bijimi guda domin kanku, ku fara shirya shi, gama kuna da yawa, ku yi kira ga sunan Allahnku, amma kada ku sa wuta a ƙarƙashin.
sai suka ɗauki bajiman da aka basu suka shirya shi, suka yi kira ga sunan Ba'al tun daga safiya har tsakar rana suna cewa, Ya Ba'al, bal ji mu.
bal ka ji mu amma babu murya ba kwa wanda ya amsa suna ta tsalle-tsalle a wurin bagadin da suka yi ana nan wajen tsakar rana sai iliya ya musu ba'a ya ce Ku yi ihu, gama shi wani Allah ne, watakila yana tunani ko ya ratse, ko yana tsakiyar tafiya, Ha?
watakila yana barci, sai Barci?
kuwa a tashe shi.
A tashe shi?
suka yi ihu suka tsatsage jikinsu da wukake da masu bisa ga al'adarsu jini yana ta zuba ya zama kwasa da rana ta karkata suka yi ta anabci har lokacin da ake yin hadayar yamma amma babu murya ba kwa wanda ya amsa ko wanda ya kula sai iliya ya ce wa dukkan jama'a
Ku guso wurina.
dukkan jama'a fa suka kusato shi ya gyarta bagadan ubangiji wanda aka rusa iliya kuwa ya ɗauki duwatsu guda goma sha biyu daidai yawan kabilai na 'ya'yan yakubu wanda maganar ubangiji ta zo gare shi da cewa isra'ila za ya zama sunanka da duwatsun ya gina bagadi cikin sunan ubangiji ya haka wuriya kewaye da bagadi da faɗin da zai iya ci garwa guda ta hatsi. Ya jera itace, ya yayyanka bajimi, ya shimfiɗa shi bisa itacen. Ya ce,
ku cika randuna hudu da ruwa, ku zuba bisa hadaya ta ƙonawa da bisa itacen.
sai ya ce, Ayi na biyu,
suka yi na biyu. Sai ya daɗa cewa, ayi na uku,
suka yi na uku. Ruwa kuwa ya kewaye bagadin, ya cika wuriya kuma da ruwa. Ya zama kuwa a lokacin da aka miƙa haɗaya ta yamma sai annabi Iliya ya guso ya ce, ya Ubangiji, Allah na Ibrahim da na Ishaku da na Isra'ila, bari ya zama sananne yau kai ne Allah cikin Isra'ila, ni kuma bawanka ne, na yi wannan duka kuma bisa ga cewarka, ka jini ya Ubangiji, ka jini, domin wannan jama'a su sani kai Ubangiji, Allah ne, ka jiyo da zukatansu kuma.
Sai wutar Ubangiji ta faɗo ta cinye haɗayar ta ƙonawa da itacen da duwatsu da kura ta shanye ruwan wuriya. Sa'ad da dukkan jama'a suka gani suka faɗi bisa fuskar suka ce, Ubangiji shine Allah.
ubangiji Ubangiji shine Allah.
ubangiji Iliya ya ce musu,
Ku damƙe annabawan Baal, kada ko ɗaya ya tsira.
sai suka damke su, Iliya kuwa ya sauko da su bakin rafin Kishon, nan kuwa ya karkashe su, Iliya kuwa ya ce wa Ahab, ka haura, ka ci, ka sha, gama da motsin ruwan sama mai yawa.
Ahab kuwa ya haura don ya ci ya sha. Amma Iliya ya hau kwankwalin Kamil, ya sunkuyar da kansa a ƙasa, ya sa fuskarsa tsakanin guwawunsa, ya ce wa baransa, Ka haura yanzu, ka duba wajen teku.
ya hau, ya duba, ya ce, Babu komai.
Iliya ya ce, ka sake tafiya har sau bakwai, ya zama kuwa a loto na bakwai, bawan ya ce,
Gashi wani girgije yana tasowa daga cikin teku, kankane kamar tafin hannun mutum.
ya ce,
Tashi, ka ce wa Ahab, ka shirya karusarka, ka gangara kada ruwa ya tare ka.
jim kaɗan sai sararin sama ya yi baki kirin da hadari da iska aka yi ruwan sama mai yawan gaske ahab ya hau ya tafi jizir hannun ubangiji kuwa yana bisa ibiya ya kuwa yi damara ya yi gudu ya riga ahab bisa jizir
ka kuma yi la'akari da yadda wannan karatun ya amsa tambayoyin da aka yi da farko. Na ɗaya, me yasa wauta ce mu bauta wa wani abu ko wani mutum banda Jehova? Iliya ya nuna wa mutanen cewa suna da zaɓi. Har yaushe za ku daina yawo da hankalinku? Idan Jehova shi ne Allah, ku bi shi, amma idan Ba'al ne, sai ku bi shi. ba da daɗewa ba bayan hakan Jehova ya nuna musu tabbaci cewa bautawa Ba'al a matsayin Allah wauta ce. An yi wa dukkan annabawan Ba'al horo ta wajen hallaka su. Ba'al ya kasa taimakawa bayansa. Zai zama wauta mu ɓata wa Jehova rai domin shi ne tushen rai da kuma farin ciki. Na biyu, menene zai hana mu bauta wa Jehova da zuciya ɗaya? Sa'ad da Isra'ilawa suka ga yadda wutar Ubangiji ta cinye bijimin, da itacen da duwatsun, kuma ta shanye ruwan, sai suka rika cewa, Jehova ne kaɗai Allah na gaskiya. Al'ummar Isra'ila sun yi kusan shekaru ɗari shida kenan a matsayin mutanen Jehova kuma sun san da ikonsa. al'ummar ba ta buƙatar wata mu'ijiza kuma kafin ta amince cewa Jehova ne Allah na gaskiya. Haƙiƙa, ba su bar abin da suka koya game da Jehova ya shafi rayuwarsu ba, kamar dai sun mance da dukkan mu'ujizojin da Jehova ya musu. A yau ma, wajibi ne mu ƙudurta cewa ba za mu manta da ayyuka masu ban al'ajibi. da Jehova ya yi wa kowannenmu da dukkanmu ba. Ya kamata mu yi bimbini a kan tabbaci masu yawa da suka nuna cewa shi ne Allah na gaskiya. Na ƙarshe, a wace hanya ce Jehova yake taimakawa kowannenmu ya san shi? Jehova ya amsa addu'ar Iliya ta wajen aiko da wuta da kuma ruwan sama. Har wa yau, Jehova yana jin addu'o'inmu. Yohana ta ɗaya Sura biyar aya goma sha hudu ta ce, Idan muka roƙi komai daidai da nufinsa zai ji mu. Ta hanyar mu'ijiza, Jehova ya taimaka wa Iliya ya tsere wa Ahab da ke kan karusa da nisan mil goma sha tara. A yau, Ruhun Jehova yana ba mu mafificin iko domin mu shawo kan matsaloli. kamar yadda manzo Bulus ya faɗa a Filipiyawa Sura hudu aya goma sha uku, Zan iya yin abu duka ta wurin Kristi da yake karfafa ni. An ɗauko sashi na gaba na wannan wasan kwakwayo ne daga littafin sarakuna ta ɗaya Sura goma sha tara ayoyi ɗaya zuwa takwas. Wannan labarin ya bayyana yadda Iliya ya ji a matsayinsa na ɗan Adam. sa'ad da muguwar sarauniyar Jezebel ta yi barazanar kashe shi, Iliya ya yi sanyin gwiwa da kuma bakin ciki. Bar mu saurara don mu ji yadda Jehova ya ceci Iliya kuma ya nuna cewa shi ne Allah na gaskiya.
Ahab ya faɗa wa Jezebel dukkan abin da Iliya ya aikata, da yadda ya kashe dukkan annabawan da takobi. Sa'an nan Jezebel ta aika manzo zuwa wurin Iliya, ta ce, Bari alloli su yi haka nan da ni, har su yi da ni fiye da haka ma, idan ban mai da ranka kamar ran ɗaya daga cikinsu ba kafin gobewar haka.
Sa'ad da ya ga wannan, sai ya tashi ya gudu domin ya tsira da kansa. Ya zo Bershiba ta Yahuda. ya bar bawansa a can. Amma shi da kansa ya yi tafiyar yini zuwa cikin jeji, ya zo ya zauna ƙarƙashin wani itace. ya yi roƙo domin ya mutu, ya ce, Ya isa yanzu, ya Ubangiji, ka karɓi raina, gama ban fi kakannina ba.
ya kwanta ya yi barci ƙarƙashin itacen. Sai mala'ika ya taɓa shi ya ce masa, Tashi, ka ci abinci.
sai ya duba, gashi kuwa a gefen kansa akwai waina wanda aka toya bisa duwatsu masu zafi da butun ruwa. Ya ci, ya sha, ya sake kwantawa. Mala'ikan Ubangiji ya sake zuwa ya taɓa shi, ya ce, Tashi, ka ci abinci, gama tafiyar ta fi ƙarfinka.
ya tashi ya ci ya sha a cikin karfin wannan abincin fa ya kama tafiya yini arba'in da dare arba'in har ya zo horeb dutsen allah na gaske
Hakika, mun sake samun amsoshi masu kyau ga waɗannan tambayoyi uku. Na ɗaya, me yasa wauta ce mu bauta wani abu ko wani mutum banda Jehova? Duk da mu'ujizojin da aka yi a dutsen Kamal, Ahab da Jezebel ba su tuba ba, sun shiga yin halayen banza tun da yake sun wuce gaban su ji. Hakan ya nuna cewa halin rashin biyayya zai iya hana mu yin bauta da zuciya ɗaya. kuma ya sa mu daina bautawa Allah na gaskiya. Na biyu, menene zai iya hana mu bautawa Jehova da zuciya ɗaya? Iliya ɗan Adam ne kamar mu, ya yi sanyin gwiwa kuma ya ji kamar ba zai iya ci gaba da hidimarsa ba. Ko da yake kowannenmu zai iya yin sanyin gwiwa, bai kamata mu bar hakan ya sa mu daina bautawa Allah ba. Na uku, a wace hanya ce Jehova yake taimakawa kowannenmu ya san shi? Mala'ikan Jehova ya ciyar da Iliya, kuma ya taimaka masa ya sake kasancewa da farin ciki, kuma ya ci gaba da hidimarsa. Mu ma za mu iya yin baƙin ciki ko kuma sanyin gwiwa a wasu lokatai. A waɗannan lokatan, Jehova yana taimakawa kowannenmu ya san shi. ta wajen ƙarfafa mu da kalmarsa da ruhunsa da kuma ƙungiyarsa. Muna da tabbaci cewa Jehova zai taimaka mana don kada mu yi baƙin ciki ainu. Labarin Iliya ya koya mana darussa masu kyau. Annabawan Ba'al sun gano a makare cewa Jehova ne Allah na gaskiya. Amma wannan darasin so taɓi ne. a matsayin Allah na gaskiya, Jehova ya buƙaci mu bauta masa da dukkan zuciyarmu, kada mu bar komai ya hana mu bauta masa da zuciya ɗaya. Ƙari ga haka, yana da iko da sha'awar yi mana albarka kuma ya kare mu. A matsayin Allah na gaskiya, zai nuna aminci ga dukkan waɗanda suka kasance da aminci a gare shi. Saboda haka, bari kowannenmu. ya ci gaba da nuna aminci ga Ubanmu na samaniya da kuma Allah na gaskiya, Jehovah.